أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقمتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa na tafsirin Alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratul Tauba. Idan ba a manta ba a jiya muna cikin tafsirin ayan nan da take cewa innaman nasiyu ziyadatun fil kufri يذل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وانا آية Allah madaukakin sarki yana faɗan cewa innaman nasi'u ko nasiyu innaman nasiyu ko innaman nasi'u je mun yi magana akan nasi'u din nan yana magana akan jinkirtarwa ne to wannan jinkirin da ake yi din ziyadatun fil kufri kari ne akan wani kafirci wannan kari akan kafirci din nan to dama abu ne wanda suka saba kalmomi ne na kafirci sun saba yin irin wannan abun Allah subhanahu wataala ma ya an, an gaya musu an ce wa idza qila lahu musjudu lirrahman qalu wa man rahman kaga wannan kafirci ne ne kuma rahman kaga wa man rahman ba manir rahman ba ba a wa marrahma sai suka kawo ma wacce ake istimalin ta galiban li ghairil aqil a lugha saboda haka wa marrahman me kuma arrahman kaga wannan kalmar kafirci haka nan da aka yi maganan tashin alkiyama tasowa da za a yi a idza mitna wa kunna turaban wa idza mana inna da makutu aw aba'un al-awwalu da yaushe za a ce za a tashe su kaga sun yi inkarin ba'af kenan da aka ta aiko manzannin Allah nan ma sun yi inkari akan abasharan minna wahidan nattabi'u inna idza fi dalalin wasur a ulke zikru alaihi min bainina bal huwa kazzabun ashir sayalamuna gadan man al kazzabul ashir kaga wannan ma suna magana akan sa yanzu mutum daya wani mutum daya daga cikin mu kawai sai mu bi shi yayi mun yi haka mun bata kenan saboda kaga sun yi inkarin kadaitakar Allah sun yi inkarin tashin alkiyama sun yi inkarin aiko manzanni to ire-iren waɗannan abubuwan to duk wani abin da zai zama ƙari akan kafirci to shine abin da ke magana a kansa a nasihu din nan kamar yadda nake gaya mana an yi magana akan sa kamar kashi uku ma'anar abin da ake nufi akan sa akwai waɗanda suka ce nasihu yana nufin daga nasihu na jinkiri ne to wannan jinkirin ziyaratu fil kufri idan an ce nasiyu na akwai wanda suka ce na karawa ne akwai waɗanda suka ce shi kuma na ragewa ne takaicewa saboda haka koma dai menene mun yi magana akan yadda suke yi a wajen waɗannan kwanaki ko kuma waɗannan watanni masu alfarma ne da aka zo aka ce ga watanni masu alfarma Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alkur'ani inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين da Allah ya magana akan waɗannan arba'atun hurum din nan to sai suka ce to abin da ya kamata bari su canza abin su jinkirtar da wani wata akan wani abin da ake yi wannan mun sani zulqada kamar yadda wannan na gaya mana wannan ayar ba ta yi mana bayani akan waɗanne ne arba'atul hurum din ba waɗanne ne watanni masu alfarma guda hudu ba amma sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wanda Imam Bukhari yake riwaya wanda mun ja shi jiya hadisin Abu Bakrata radiyallahu anhu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda as-sanatu 12 shahran منها أربعة حرم صلاقة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان waɗannan aka magana aka ce to waɗannan su ne watanni guda hudu masu alfarma to sai ya zama kenan idan aka ce waɗannan watanni masu alfarma din nan ba a yin yaƙi a cikin su fa la tazimu fina anfusakum ba a yaƙi a ciki shi ma Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da farkon ayar yake cewa fa idan salafa al-ashhuru al-hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa suruhum wa qulu lahum kullu marsad idan watannin masu alfarma din nan sun yi insilafi sun fita wato sun kare to a je a yake su amma hatta annabi Muhammad ba a bashi dama ya yaki a cikin waɗannan watanni masu alfarma ba so so tun a zamanin da babu wannan watanni masu alfa babu wannan lokaci babu yin yaƙi a cikin watanni masu alfarma don haka sai aka ce to yanzu ya ya kamata su yi to idan suka yi suka suka zauna zulkada babu fada su kuma da wannan yaƙin ne suke samun abun da za su za su yi rayuwarsu amma muddin ba a yaƙi to suna cikin talauci saboda haka zulkada ba yaki ba zulhijja babu yaki almuharram babu yaki shi ma kaga za su jera wata uku ba yaki suna cikin talauci da kunci kenan dan haka sai suka ce to abin da ya kamata a yi shi wannan almuharram din a mai da shi halaliya za a iya yin yaki a cikinsa amma maimakon haka a matsar da shi ya zama safar ne yanzu wata mai alfarma ba al-muharram ba kaga in an yi haka an matsar da shi kaga al-muharram ne ke da zai zama wata shekara in ta zago sai a ce to wannan karan kuma rabiul awwal sai wata shekara in ya zo sai a ce a wannan karan kuma rabiul fani in wata ta zago a ce wannan kuma jumada na farko jumadul ula wani kuma wannan jumada tsariya a haka haka za a yi ta matsawa rajab tun da wannan safar ya matsa to sai a ce rajab kuma a matsar da shi sha'aban ya zama shine mai alfarma a cikin su shi ke nan ya sake komawa wannan safar to kaga rajab ya matsa sai a ce to ya zama ramadan ne a haka za a yi ta matsawa za a yi ta matsawa to a cikin wannan matsawar sai Allah ya ce wannan ziyadatun fil kufri ne tsari ne na kafirci wanda ya billu bihin ladina kafaru kafirai suna ƙara ɓacewa ne suna ƙara shiga jeji ne da wannan kafircin da suke yi da shi ko kuma yuzallu bihi alladhina kafaru kamar yadda nake gaya mana a wannan kira'o'i guda uku ne a wannan wajen akwai yadillu wanda ahlul haramaini yan makka da yan madina ibn kathir da shi da nafi'u da abu amr ya karu a cikinsu suka ce yadillu yadillu bihi alladhina kafaru yayin da na gaya mana abin da su kuma a shafi yake cewa yudallu bi dhammil ya'i ma fathi dadihi yudallu bi dhammil ya'i ma fathi dadihi sihabun wa lam yakhshaw hunaka mudallila saboda haka sihab hamzatu zayyad da al-kisa'i da kuma hafsu to su suna karanta shi da yuballu bihi allazina kafaru wato ana fatar da kafirai da shi akwai kuma wani wanda yake cewa yudillu wanda al-qira'an al-hasan ne yace yudillu bihi allazina kafaru yudillu shi kuma anan abin da yake nufi allazina kafaru din sune za su zama fa'i ne zai zama fa'ili saboda haka yudillu bihi allazina kafaru kafirai suna fatarwa da shi san kafirai suna fata da shi ya dillu na biyu yudillu ana fatar da kafirai da shi na uku yudillu kafiran suna fatarwa mutane da shi ko kuma a ce yudillu bihi allazina kafaru wa shi kuma sai zamanto fa'ilin mustatiri ne zamirin sai na koma zuwa ga Allah wato Allah ne yudillu bihi allazina kafaru sai zama allazina kafaru shine maf'uli din sai zama Allah yana fatar da kafirai da shi yudallu ana fatar da kafirai da shi yadillu kafirai suna facewa su da kansu da shi sai yudillu za a iya bashi fasara guda biyu ko ya zama allazina kafaru din su suke fatar da wasu da shi ko kuma ya zamanto Allah yana fatar da waɗanda suka kafirce da shi wannan karin da suke yi ziyadatun fil kufri dan haka wannan kenan wasu kuma malamai suka ce a nasihun da suke yi suna ƙara kwana goma sha biyar biyar a kowace shekara to in ana ƙara kwana sha biyar a kowace shekara to dole zai zamanto akwai lokacin da za a kewayo wani lokacin ya zama ba shi ne wannan lokacin ba wannan shi ne abin da ke faruwa a ciki sannan kuma yayin da ya zama mu watanninmu na musulunci ya zama watanni ne waɗanda suke Allah Ubangiji ya ƙayyade su babu wani wata daga ciki wanda yake ba waɗannan kwanakin ba ko dai kwana talatin ko ya kwana 29 ya danganta bisa ganin jinjirin wata to don haka sai zamanto su ba sa canzawa waɗannan watannin ba sa canzawa zulqada shine dai zulqada kowace shekara aka zo zulhijja shine dai zulhijja kowace shekara aka zo almuharram ma haka rajab ma haka to amma su yanzu kamar yanzu za ka ɗauki misali idan ka ce yanzu a watannin shekara na kalanda kaga a cikinsu akwai mai talatin da ɗaya ko akwai mai talatin daidai akwai kuma mai ishirin da takwas ko wani lokaci ya yi da tara ne ne tun a primary school ana cewa thirteen days of september april june and november all the rest at thirty one except february and shi ne yake ishirin da takwas ko da tara kwana talatin september april da june da november sauran duka baki daya suna da talatin da daya in ban da february shi ke ishirin da takwas ko da tara ko shi ne shi ne farga kenan shi shi kadai ne to kaga idan kana hada waɗannan yana ƙara talatin da ɗaya wani yana ƙara talatin daidai wani yana to kana iya samun yanzu kana iya samun wannan watan nan na azumi da muke yin sa yanzu a cikin me ko to wata shekarar ya aka kewayo tana iya kewayowa ka gaba me ne ake yin sa ba haka watan watan sallah haka sai kaga ya canza haka watan maulidi sai kaga ya canza haka watan aikin haji sai kaga ya canza to saboda haka idan ana kewayawa ana karawa dinnan ana ragewa kaga anan a cikin kalanda duk baki da in mun ce nasi'u kari in mun ce nasi'u jinkirtawa in mun ce nasi'u rage kaga a kalandar turawa duk an samu waɗannan uku a ciki an rage din an jinkirta da wani an kara wani so in aka ce za a yi haka to wani lokaci zai zama ba wannan ne wata mai alfarma ba to wasu suka ce dalilin da yasa ake yin haka kenan to da ana ƙara ƙaran waɗannan kwanakin ko wace shekara ƙara mata kwana sha biyar ko wace shekara wani lokaci aka ce in ana ƙari sai ya kai ga shekarar da za a yi hajji a cikin watan da ake yin hajji zilhijja sai ce shekarar ishirin da biyar ko da ishirin daidai ba ta dawo ta koma a kan zilhijja ɗin saboda wannan ƙara-ƙaran da ake yi shi yasa ma ake cewa shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je hajjatul yayi a fatu makka shekara ta takwas daga hijira a wannan shekarar aikin haji ya kama a cikin shawwal shekara ta tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai je aikin haji a wannan shekarar ba amma ya umarci sayyidina Abubakar ya zama amirul haji ya haji tare da mutane wanda a wannan shekarar ne Allah ya saukar da wannan a wannan sura din da muke karantawa suratul tauba a karanta bara'atu minallahi har zuwa wa azanun minallahi har zuwa waɗannan ayoyi shekara ta tara daga hijira a wannan shekarar kuma sai aka ce a zulqa'ada aka yi aikin haji to to sai shekara ta goma wacce ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haji aka yi hajjatul wada'i a wannan shekaran to a wannan lokacin kuma sai ya zama abun yayi daidai da ra- wannan lokacin ranar a sai kama ga cewa shi ma a cikin watan Zulhijja ne shekara ta takwas an yi a Shawwal shekara ta tara an yi a Zulqa'ada shekara ta goma sai aka yi shi a cikin Zulhijja shi na sai manzo Allah ya ce inna zamana kad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda zamanin ya sake kewayowa ya zago yanzu ga zulhijja ta zo ta faru a kai to wannan kenan wasu malamai kuma sun tafi akan cewa wannan nasi'u din jinkirta wannan ko karawa a- akwai waɗansu kabila daga banu kinana mutanen banu kinana ana samun wani mutu- wasu mutane daga cikinsu waɗanda kamar kana iya cewa kamar bokayensu ne ko kuma 'yan takife ɗinsu ne sai su zo a filin mausim sai shela ya ce to bana mun cire wata mai alfarma daga almuharram mun mai da shi safa ko ko mun cire shi daga wata almuharram mun mai da shi da biyu na farko haka ake yi ana cewa farkon wanda ya fara yin su sunansa alqalammas qalammas bin ubayd bin fuqayl aw bin faqih shi ya fara yin sa karshen wanda ya yi shi kuma sunansa Abu Sumama shine wanda ya riski musulunci daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hukunci ya zama ya kare na za ba za a kare yin wannan ragewar ko dadawa ba a cikin haka saboda haka abin da yasa har ma malamai suna cewa al-muharram an sa masa al-muharram ne saboda ba a yin yaki a cikin sa safar saboda an jero watanni watanni uku ba a fita yaki ba zulqada zulhijja al-muharram safar to sai zamanto kowa ya fita ya bar gida saboda haka gidaje sun koma safar kenan babu komai a cikin gidajen duk manya sun fita rabi da na farko da na biyu kasance wasu lokacin kaka lokaci ne na damuna a lokacin ake samun amfani da sauransu haka nan za a yi rabiul awwal ko rabiul awwal haka shekh lissan yace wai a yi masa a mai a faɗi shi a matsayin sifa ya fi zama daidai amma idafa galat ne ba za a ce rabiul awwal ba sai a ce rabiul awwal sai kuma a ce rabi al-thani haka ake cewa to shi ne shi ne yace rabi su lokaci ne na alfarma lokaci ne na samun albarka da sauransu haka nan shi kuma jumada kamar lokacin da na tattara amfanin gona da maido su inda suke rajab na farko da na biyu rajab saboda girmamawa saboda a rajab kamar girmamawa kamar a ta'azim ne sha'ban lokaci ne da suke tattarwatsewa idan wannan yayi can wannan yace shikenan ramadan lokaci ne na zafin kuna daga ar-ramza ne shawwal lokacin na amfani yayi kyau a a kasa ta yi danci kudaje sun yi yawa da kwari sun yawa sai ake sa masa shawwal zulqada nan ake zama a gida dan saboda a zau- a zauna daga qa'ada nan zama ne ba a yin yaji zulhijja shine ake aikin haji al-muharram kuma kaga ta saki kewayowa so da shine abubuwan da ake nufi da waɗannan watannin da suka saka a ciki amma dai malaman tafsir kamar su al-qurtubi sun tafi akan cewa farkon wanda ya fara yin ajiye waɗannan sunayen watannin sayyidina ibrahim ne alaihi salam tare da taimakon ɗansa sayyidina isma'ilu alaihi salam to wannan shine abin da Allah ubangiji yake magana to wannan abun ƙari ne akan kafirci saboda shine kafirai suke bacewa da shi yuhillunahu suna halatta shi aman a wata shekara wa yuharrimunahu aman wata shekara kuma sai su haramta shi li yuwaqi'u iddata ma harrama Allah dan su daidai da abun da yake kidanyar abun da Allah ya haramta idan sun ce al-muharram mun mai da shi halaliya amma maimakon sa a samu safar ya zama shi ne mai wata mai alfarma wanda ba yaki a ciki watanni masu alfarma nawa ke nawa ne guda hudu ne ko to an matsar da almuharram ba a mai da shi mai alfarma ba amma safar ya zama mai alfarma haka ga sun sake dawowa hudu din to shine li waqi'u dan fi daidaito da iddata ma harrama Allah kwatankwacin yawan abin da Allah ya haramta to amma fa yuhillu sai su halatta ma harrama Allah abin da Allah ya haramta domin almuharram Allah ya haramta shi su ko yanzu sun halatta shi زين لهم سوء أعمالهم فأنقوا تامسن مولانا أيكنسو والله لا يهدي القوم الكافرين Allah baya shirewa da mutanen da suka zamanto kafirai to wannan shine magana akan wannan aya na'am ya ayyuhal ladina
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل نعم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل to wannan Allah madaukakin sarki a wannan aya yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku mutanen da suka kasance sun yi imani malakum me yake damun ku ne me ya same ku idza qila lakum idan aka ce muku infiru fi sabilillahi ku zabura wajen fita wajen yaƙi a cikin tafiyar da tafarkin Allah sai ya zama isaqaltum ila al-ard sai ku nauyaya ku nuna kuna jin nauyi ku ji kun kasa kun yi kasala zuwa zama a inda kuke ba tare da kun matsa ba araditun bil hayati dunya min al akhirah yanzu kenan kun yadda da rayuwar duniya kenan kun zabe ta akan ta lahira fama mata'ul hayati dunya fil akhirati ai rayuwar nan ko jin dadin da za a samu na nan duniya ba wani abu bane in za a kwatanta shi da na lahira illa qalil sai dan kadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba kwatanta misali yace ka san abin da yake na da rayuwar duniyar nan akan lahira kamar misali ka ɗauki yatsanka ne ka tsoma a cikin kogi idan ka tsoma abin da ya fito da shi daga cikin kogi to shi ne kwatankwacin jin daɗin duniya akan na lahira ya za ka yi kwatanta shi saboda haka a gaba ɗaya ba wani abu bane rayuwar duniya ba ki shi sama zalla ki zama ni wani duniya ni ina ni ina duniya ni misali na da duniya kamar kama fa dirakibin qala ta ta shajaratin thumma raha wa tarakaha kamar mutum ne kawai ya zama ma'ayin doki ya zo ya kwanta ya kai lula a karkashin wata bishiya ya kuma tashi ya tafi ya bata a nan shikenan duniyar kenan iya haka ta kare لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون غضابا شيكنا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس shikenan halas duniya ta kare abinda ake kenan duk abinda ka tara kamar da shakul sa yake gaya mana ko dai ka tafi ka bashi ko ya tafi ya barka dole cikin biyun sai an samu daya ko dai kana ji kana gani ya tafi ya barka ko kuma kana ji kana gani ka tafi ka bashi dole ne fa babu na uku ba na ukun wannan abu an taba ganin wanda ya tafi da dukiyarsa ba a taba gani ba aikin ne kawai to shi ne Allah Ubangiji ya ce wa masu imani ya ku masu imani malakun me yake damu ku idan qila lakum munfiru fi sabilillahi idan aka ce muku ku tashi ku zabura wajen tafiya wajen yaki ta wajen tafiyar da kalmar Allah ɗaukaka kalmar Allah ittaqantum ainihin sa tafaqantum ne sai aka yi idgamin ta akan fa sai aka nemi dole za a samu hamzatul wasli da za ta zama ta faru a nan wajen idan aka maido ta bai za ta zama ita safaltu to sai aka yi idgamin ta'ib a cikin wannan fa'u din sai aka yi mata shadda sai zama isafaltu kamar idan idan su so iska ta tun wasan fadaratun fiha حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالوا طيرنا بك وبمن معك duk irin waɗannan to su kuma duk yana daga cikin abin da ake shigar da ta'in a cikin ta'un din in in qalu tayyarna bika haka ta ake shigarwa a cikin faddaratu fiha da su hatta idza daraku fiha jami'an to waɗannan duk ana idgamin wani harafi ne a cikin wancan harafin da ya bayyana a fili haka wannan istaqaltun din yake kun yi nauyi tafakul ne kun nuna ba ku da kuzari ila al'abdi a ban kasa a razitun bil ayati duniya rayuwar duniya kuka ji kun yadda da ita min al'akhirah daga lahira kun zaɓi duniyar ita ce kuke so ba lahira ba amma mata wani hayati duniya to a nan wajen Allah madaukin sarki sai ya yi musu ya goge wacce malakum me yake damun ku idan kila lakum munfiru fi sabilillahi istaqamtum ila al-ard in aka ce ku tashi ku zabura wajen yaki sai ku rika yin nauyi a radikin bin hayati duniya kun yadda da rayuwar duniya kenan min al-akhirah da daga lahira to sai ce aiko kun yi zaben tumun dare domin fa ma matabul hayati duniya fil akhirati babu wani abu wanda yake na jin daɗin rayuwar duniya in za a kwatanta shi da na lahira illa qalil sai dan abu dan kadan wanda bai wuce a ce an yi itibari da shi ba wancan shi ko ba iyaka wannan aya Abdullahi bin Mas'ud kamar da Ibn Jarir at-Tabari yake riwaya daga wajensa yana cewa ayan nan ta sauka ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da aka umarce shi da cewa a tashi a fita a wajen yaki sai aka samu waɗansu mutane suna nuna ba sa so amma ayar ta sauka ne lokacin da za a yi gazwatu ta gobe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shirya an umarce shi akan ya fita gazwatu ta gobe gazwatu ta gobe waje ne wanda yake da nisa can wajen sham za a yaki ne da rumawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to a fito to amma sai aka samu waɗansu daga cikin mutane sun nuna su ba za su fita ba ayoyin da za mu zo gaba a kan su duk za su kai mana bayani a kan tabu don yanzu alama kuma mun fara shiga maganar tabuka tabukan nan a ciki amma dai tabukan irin wacce ta faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tabukan da ake yi a kasar ba ita wannan yakin tabukan da ake a kasar ana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita an yi yaki an fafata jarumin yakin ma sayyidina Ali bin Abi Talib ne amma tabukar gaskiya ba a yaki ba kuma sayyidina Ali bai je ba yana Madina ba san ya aka yi aka hada wannan abun ba na farko ba yaki ba ta buka manzo Allah ba da yake bai yaki ba sannan sai da Ali kuma a gida aka bar shi yace ya zaka bani a cikin yara kanana da mata da masu lauki yace a matar ga an tafi na minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nubuwata ba'di aw la nabiyya ba'di yace ba za ka yadda ka zama waziri na ba kamar yadda annabi haruna ya zama wazirin musa duk da dai ni ba annabta a bayana ka zauna a gida ka zama manzo Allah ya bashi a gida amma wannan wanda ake yi sai aka ce wasu da shine jarumin wannan yaki in yayi nan ya kashe dubu in ya buga nan ya kashe kurar dokin sa ta kashe dubu ba akwai yaki ba ba ni ba sa idan aka sako ba san ya aka wannan tawafukin ko ya aka aka hada wannan tasuniyar ba to haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sunan Abdullah bin Abbas yace da irin wannan ayar da aya ta gaba in fi rusi babar wa fiqala da ire-iren su duk sun sauka ne akan maganar tabuk yace amma kuma duk an shafe su da fadar Allah subhanahu wataala da ya fada a wata wato kaga anan wajen ga wannan ayar da jina amanu malakum idza qilla kum munfiru fi sabilillah sakantum ila al-ard akwai infiru fi kafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah akwai ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawdi'an yaghibu al-kuffar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih inna allaha la yudhi'u أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وأنا آيوهم تدك وتتشافي سوى ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون سيكشي عبد الله بن عباس وأن آية سوى ما كان المؤمنون وتتشافي وأن آيوهم دمك فلا أبايا har zuwa wannan wacce yanzu muke fasarar ta akai ita kanta da mai bi mata in firu fifafan da kuma ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin da ma kana li ahli madinati har zuwa inda ayat za ta kare a cewa ma kana al mu'minuna da yanfiru kafa so wannan ayat ita ta shafe su kenan ba duka za a tashi ba amma anan ana so kowa ya tashi haka nan akwai ruwaya da ta ce a'a wacce ta shafe ta kamar laisa alal marza wala laisa alal alal du'afai wala alal marza wala alal ladina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma alal muslimina min sabil banda wannan ayar ita ma ta shafe su yayin da wasu suka ce a'a wannan laisa alal du'afai wala alal marza din da ita da laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun duk wannan suna nan a inda suke ko da an yi umarni an ce duk a fita din to banda waɗannan su babu laifi in sun zauna su kaga ta yi taksis kenan ita wannan aya laisa ala a fa'ida mai kamarta amma wannan wa ma kana mu'mina da yafiru kafa ta faɗi abin generally akan kar a watse a bar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma yanzu wannan ayar ba mu kai ga wancan din ba yanzu wannan tana cewa malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillah me yake damun kai an ce ku fita kuna yin nauyin jiki araditum bil hayati dunya fa ba mata'u al hayati dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru
إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير na'am illa tanfiru idan ba za ku zabura ku fita tare da manzon Allah ba yu'azzibkum azaban aliman to Allah zai muku azaba azaba mai radadi wato kenan sakamakon wannan kin fita din da aka yi Allah Ubangiji yana iya yin muku azaba mai radadi akan wannan sakamakon kin fita din da aka yi kaji ba wa yastabdil qauman ghayrakum yana iya canza wadansu ba ku ba dama Allah yana iya faɗa ko lokaci ce to in kun ga in wa in ta law yastabdil qauman ghayrakum shin malaiku ma amsalaku yana iya canza wasu ya kawo wani ko ba su zama irin ku ba ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون kuma mun sa ku ne aka zama khalifofi a bayan wasu da ba ku bane ai to muna iya canza ku وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وقت تشيش لكم أيضا والله على كل شيء قدير ألا بإيكوني أبي صادقكم قومي إلا تنكروا idan ba za ku zabura ku tafi ba kuka zauna kuka dogara a ban kasa din to Allah subhanahu wataala ya ce to yu'adhibkum azaban aliman yana iya muku azaba azaba mai radadi ibnu jarir at-tabri ibnu abi hatim abu shaykh ibnu murdawayhi ibnu ibnu abi shayba duk suna yawa riwaya daga sayyidina abdullahi ibn mas'ud a daga sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma a cikin fasarar wannan ayar yace yu'adhibkum azaban aliman zai muku azaba azaba mai radadi shine sai ce bi habsil matari ya tare muku ruwan sama yace kuma hakan aka yi musu sai aka tare ruwan sama ba a yi ba akwai riwaya da aka yi a wajen sauci ibn abi hatim yayi yace wai waɗansu kabila ne daga cikin kabilun larabawa da aka ce a tashi abi manzon Allah za a je yaki su sai suka ki to sai Allah ubangiji ya jarabe su da wannan fari din duk kuma dai menene Allah subhanahu wataala yayi yastabdil qauman ghayrakum a san yu'azibu azaban aliman ya muku azaba azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum kuma sai ya musanya ku da waɗansu mutane wanda ba ku ba sannan kuma wala ta durruhu muku cuce shi ba a nan wajen cutar nan ta durruhu din nan ana iya cewa damirin yana komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wala ta durruhu ba ku cuce Allah ba lama innakum lan tablugu nafi fa tanfa'u wa lan tablugu dhurri fa tadurru haka Allah subhanahu wa ta'ala faɗa a hadisi Abu Zar al-Bukhari wannan hadisin kursi nan ba ku isa ku cuce ni ba bare ku cuce ni haka ba ku isa kuma ku amfane ni ba bare ku amfani da ni to in mun dauki damirin ya koma zuwa ga Allah dama Allah ubangiji ba za a iya cutar sa ba to in kuma ma damirin ya koma zuwa ga manzon Allah ne wala tadurruhu shi ma manzon Allah ba ku cuce shi ba sai da komai domin hakan ba zai rage masa karfin gwiwar da yake da shi ba manzon Allah ma da Allah subhanahu wa ta'ala cewa law kharaju bikum ma za bikum illa khabala da wasu da gare ku ba abin da su kara muku sai matsala wada auda khilalakum za su rika kuku zance a tsakanin ku ya kuna kuma fitnata suna neman fitina da kuma bikum tsamma'u da lamu cikin su akwai cikin ku akwai waɗanda suke jin magana su gwara ma da musu fitan haji Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ba wadata kakar masu fitan ina ruwan da su a bar su tabuka a lokacin da aka haɗu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita da mayaki dubu talatin tabuka amma kamar yadda nake gaya mana shi gazuwa a ƙa'ida musamman ta malaman hadisi suna cewa ba a cewa gazuwa sai in manzon Allah ya fita idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita yaki da kansa to ana ce wannan yakin gazuwa ko da da aka je ba a yaki ba kaman tabuka amma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fita yaki ba ko da da aka je an yi gumurzu an yi yaki kwarai da gaske kaman mu'ta to ba a ce mata gazuwa sai dai tasahuli wato sakaci ne da ce mata gazuwa amma in da gaske ne haka ya kamata sariyatu mu'ta za a ce kaga sariyatu mu'ta Abdullahi bin Yaqub Rayyat minkum Zaid bin Haris bin Harisa fa yuqtil fa Ja'far bin Abi Talib wa yuqtil fa Abdullahi bin Rawaha wadannan uku din manzo Allah ya faɗi za a kashe su wanda zai karbi tuta Zaid bin Harisa in an kashe shi Ja'far kan Abi Talib in an kashe shi Abdullahi bin Rawaha duk sai da aka kashe waɗannan aka zo cikin wuta amma hadda haka aka ce sariyatul mu'ta za a fada amma gazuwa in manzon Allah ya fita ko da ba a yaki ba kamar inda ya faru a Tabuka din nan to haka ya faru ni abinda nake tunanin ya ja waɗannan mutanen sunan Tabuka din yayi suna yayi kama da suna na ajamanci kuma yayi kama da sunan tashin hankali kaji an ce misali ana Uhud Badar akwai dan sauki akai Hunain Wadi Qura Quraiza amma Tabuka zaka ji a kalmar tana nuna kamar alamar akwai wani kauci a cikin ta to wani waje ne a can da nisa kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya nuna mana tafiyar tana da tsayi da yake cewa lauka na arzan qariban wa safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa haka yayi magana akai saboda haka ana cikin kunci a wannan lokacin ana cewa ana iya samun mutum uku suna kan ragumi daya ga ana tsananin wani irin mugun zafi a wannan wajen sannan za a je a yaƙi mutanen rum ba a sanya suke yin fada ba har ma suna cewa a ai ba wani abu ne kawai ai kamar za su za su yi musu irin kawai tautame haɗe kalashe din nan za su yi musu irin cikin na kankanin lokaci za a gama da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suka fage suka ce za a je za a je a yaƙi wajen rumawa matan su kyawawa ne mu kuma gashi bamu da hakuri akan dadewa da mata maza Allah kai mana izini mu zauna wa min man yaqulu zalli wala taftinni kamar izini mana na zauna wala taftinni kan na fitinu ala fil fitnati taqabu wa inna ja'al dan ai dama al fadiha ce mai fallasa ai suratul tauba duk wani kullin ce ta fallashe shi ta warware shi saboda haka aka zo aka yi wannan abu aka fita ta buke manzo Allah ya fita sai da ya je inda zai je a wannan wajen tabuka din a nan ne ya istikhara Allah subhanahu wataala ya umarce shi da a dawo aka dawo amma an ce har an kai ga ana yanka rakumi ba a danna ci naman sa ba sai don wannan zabo da take cikin cikin sa na wannan ruwan dan a samu ruwan a sha haka mutum uku suna raba dabino daya saboda saboda halin da ake ciki na kunci to shi ga wasu da suka ce ba za su fita ba a shahararriyar kisar yakin ta buka da fita waɗanda suka tsaya ba su isa gefe su fita ba akwai wanda Allah ubangiji ya yafewa musamman kisan ka abubuwan malik a bisa siyakin imam muslim siyakin muslim ya fi fadada shi sosai domin al-bukhari ya gutsura shi ya sassa shi a gurare da yawa amma siyakin muslim ya koro shi sosai da yawa akan yadda aka yi amma saboda kasancewarsa shi ne ya zauna a gida amma Allah a karshe ne ya karbi tubansa da katab Allah wa nabi wal muhajirin wal ansari allazina tabahu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada tazibu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala thalathati allazina kullu suma an karbi tubansu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fita wannan yaki waɗanda suka tsaya a gida suka tsaya akwai wanda suka suka tambayi manzo Allah suka ce ya rasulullah ka mana izini mu zauna a gida manzo Allah ya musu izini shi ma aya za ta zo gaba ta ce me yasa aka musu izini afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin to Allah subhanahu wataala ya gaya mana haka yace to ni dai abin da nake ce muku malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi faqantum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا بالحياة الدنيا من الآخرة وما فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا بكم تشتري لكم إذا والله على كل شيء قدير ألا من يكوني أبي صادقكم قوم نعم
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تعلم إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عليم حكيم نعم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وانا آية الله مدوكين سركينا سوى إلا تنصروه إذا ما بدأت تيمكي من الله فقد نصره الله Allah ya taimake shi in akhrajahu allazina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi ya zama taniya ubaini shine na biyun mutum biyu in huma fil qari lokacin da suke cikin kogo iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake fada wa abokinsa la tahzan karkai bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu fa anzala allahu sakinatahu alayhi sai Allah Ubangiji ya saukar da nutsuwarsa a kan shi wannan abokin. Wa'ayyadahu shi kuma ya taimaki manzon Allah, bi junudin da wasu rundunan da lam tarauha ba kwa ganin da dan ta mala'iku ne. Waje ala kalimatan ladina kafaru ya sanya kalmar mutanen da suka yi kafirci ita ce as-sufla makaskanciya wa kalimatul lahi ita ko kalmar Allah la ilaha illallah kenan hiya al-ulya ita ce madaukakiya wallahu shi ko Allah dama azizun mabuwayi ne hakimin kuma gwani ne a cikin aikinsa wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya tabo mana duk da ana magana akan maganan tabuka amma ya tabo mana hijira wa iz yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin a cikin al-anfal lokacin da masu kafirci suke suke maka makirci a darun nadwa aka haɗu aka yi shela wannan mitin ɗin da aka yi ɗin nan wanda har iblis ya zo ya zo da siffan nan ta tsohon najadu wanda muna ina ga a cikin durus ɗin na bara ne ko ko na ba ko na wacce ne mun da yi maganar sa kai na bara Allah subhanahu wataala ya ba mu labari makirci ne suke yi a barka ko a kashe ka ko a fitar da kai suna makirci Allah na yin makirci a ƙarshe ra'ayin Abu Jahal shi aka ɗauka domin cewa ya a nemo kowane saurayi ɗan ido wato ɗan gata a cikin kabilarsu a zo a ba su ta kubba waɗanda suke masu kaifi da hoidin su zo su taru su yi masa dukan mutum ɗaya idan an tashi ba za a iya cewa ga wanda ya kashe shi ba me madu hashin za su yi su ce to a biya su diya in dan diya raƙumi ɗari ku yi mun magana kawai ba sai an ce kowa ya biya ba ni zan biya shi kenan kawai kowa ya gama a huta da shi to tsohon na da ce wannan ita ce shawarar da ta kyau saboda wasu da suka ce aje a daure shi aka ce mutanen su za su zo da shi a kore shi ce zai je ya tara wa baki ya zo ya yaƙe amma wannan yace ita ce wacce ta yi daidai zaton su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kasuwa haka kawai a kyauta wane mutum to shine sai fa Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ayi hijira to shine anan sai ce illa tansuruhu ba an ce ku fita kun ki fita ba to in kun ki fita Allah ubangiji yana iya muku azaba yana iya canza wasu ba ku ba sannan kin fitar ta ku ai ba za ta cuce shi da komai ba kaga nan wajen duk an yi musu tagobe malakum idan qila lakum unzuru fi sabilillahi faqatu ila al-ard na farko aka ce araditu bil hayati dunya min al-akhirah kun yadda da rayuwar duniya ne kun zabe ta akan ta lahira to kun yi zaben tumin dare amma mutamul hati duniya fil akhirati illa qalil kaga nan ma an ga musu rayuwar duniya ba komai bace sai abu dan kadan akan ta lahira illa tanfiru in ba ku taimake shi ba in ba ku tashi kuka zabura kuka tafi tare da shi ba yu'azzibukum azaban alima zai muku azaba mai radadi shi Allah wa yastabdil qauman ghayrakum yana iya canza waɗansu mutanen da ku daban ya kawo wasu daban sannan wala ta duruhu shi kuma annabi in kun yi dan ku ki taimakon sare to ba ku cuce shi da komai ba sannan Allah mai iko ne akan komai sannan ta ce illa tansuruhu idan kun ki ku taimake shi fakan nasarar Allah ina ce Allah ya taimake shi in akhrajahu allazina kafaru lokacin da kafirai suka fitar da shi fani yasmaini ya zama shine na biyun mutum biyu idhuma fil ghari lokacin da suka kasance a cikin kogo na jabalu sau gharu sau din nan idh yaqulu li sahibi lokacin da yake fada wa abokinsa la ta'zan karka bakin ciki inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu a kisan nan ta hijira akwai riwaya shamila da sayyidina da abu- da imam al-bukhari yayi a cikin manaqibul ansar ya ka kawo ta a gurare da yawa amma akwai siyasin nan na sayyida aisha wanda aka yi wata da nisa sosai da tsawo wanda a cikin ta in muka samu tsintace inda muke so mu yi magana a kai a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hadisi ka ittifaki da sayyidina Abubakar akan za a je a yi hijira Allah ya bada umarni a yi hijira kafin nan wajen manzo Allah ya bar sayyidina Ali a gidansa yace ya kwanta akan shimfidarsa idan suna ganin ka ba za su tafi nema na ba in sun leƙa sai su rika ganowa ga mutum a kwance akan shimfiɗa sai sai yana nan kwance suna nan suna jira manzo Allah ya fito yana karanta farko farkon suratu yasin har zuwa wajen min bayna aydihim bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa afsaynahum wa hum la yusirun aw suddan haka yana wawwatsa musu kasa a kansu har ma malamai suna cewa wanda duk kasan nan suka ba kan sai da aka kashe shi a badar kasifa kaman ya musu alama ne to bayan ya fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya tafi da shi da Abubakar akwai wanda suka dauka jinga ana ce masa Abdullahi bin Urayqit shi ba musulmi bane wannan ne aka ce zaka iya taimakon kanka da wanda ba musulmi ba idan zai rike amanar ka kuma ka tana musulmi idan zai fallasa ka ai mana in zai tona maka asiri ko ya maka wani abu wanda yake wani akai sai ka hakura da shi saboda ko kuma misali iyawa sina'a ce wannan wanda ba musulmi ba shi ne iyawa kai kuma ana kana so a yi iskari a kyauta kaka idan musulmi zai rama rama ki nema wanda ba musulmi wanda ya maka ka biya shi kuɗin su shi kenan a tafi a kai amma in akwai musulmin da zai iya yi to sai shi wannan Abdullahi bin Urayqi din masanin hanya ne khibriti ne ya san hanya ya san duk wani logo ya san inda ake kuya ya san inda ake fita sai ya ce haka saboda haka Abdullahi bin Uraykid yana ciki sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Abubakar yana ciki akwai Amir bin Fuhaira shi kuma makiyayin sayyidina Abubakar sai ce nan sayyidina Abubakar sai ce ya Rasulullah za mu fita Abdullahi bin Abi Bakar Siddiq ka rika shago mana labari dan sa ka rika shago mana labarin gari muna nan a kogon sau ka hau ka gaya mana abin da ake ciki ɗaya kenan amir bin fuhaira kullum idan yamma ta yi dare ya tsala ka taho ka zo ka kawo mana dabbobi mu tatsi nonon dabbar mu yi amfana da shi biyu kenan asbabun su abi bakr siddiq radiyallahu anha zatun nibaqain kenan eh ita kuma ke kuma ki rika kai mana abinci wannan zatin da tsakai din an ce ta ɗebi ruwa ne za ta kai yana tangal-tangal zai zube a kai ta cire a wusha ɗinta abinda ta yi kamara da shi ta yaƙi ta ɗaure bakin wannan abin shi sa ake ce mata zatin da tsakai ta zama ya rabu guda biyu ta ce sunan da na fi so kenan a kai kai ha matar sai ibn zubair kenan mahaifiyar sayyidina abdullahi ibn zubair shi kuma karka manta zubair ibn al-awwam dan sayyida safiya ne binti abdul muttalib babansa kuma zubair ibn al-awwam awwam ibn khuwailid ne yayan sayyida khadija binti khuwailid saboda haka girma ne ta ko ina matsayi da martaba haka to sayyidina abdullahi ibn zubair shi yasa bayan da za a iya juya shi dan sayyidina zubair jikan sayyidina abubakar sai in an je ga safiya bin abdul mutalib wanda ta dauki sanda ta tabbike wani bai gude lokacin da aka zo din nan ana za a za a sabbi mutane a kai ta ce wa hasan bin sabit ga wani mutum nan ya gangaro zai ta ce a ya ce a ni ba wajen nan nake ba ta ce ta dauki ta dauki mabigi ta tafi ta je ta bige shi ta ce zo ka cire kayan sa saboda yana namiji ne ba zai da kamata in cire kayan fadan sa ba sai a ba na son kayan a bashi a bashi da kayan sa ita bashi ba ruwan sa to kaga a nan dalilin da yasa aka yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ga sayyidina Abubakar Abdullah bin Urayki yana nuna musu hanya Amir bin Fuhaira yana kora ga dabbobi ya kai musu sayyida sayyidina Abdullahi bin Abi Bakr Siddiq yana shafo labari sayyidina Asma binta binta Abi Bakr Siddiq tana kai musu abinci to amma tunda za ta kai musu abinci sai aka shirya wani abu kullun da yamma kai ka zo ka kawo mana labari ke ki zo ki kawo mana abinci kaga za su bi su je su kai abincin to bayan sun kai abinci wannan ta kai abinci wannan ya kai labari in aka bi sawu za a iya tadda mutane a wajen to sai aka ce shi kuma Amir bin Buhaira ya koro dabbobi sai su bi ta saman sawun sai su goge sawun strategy ne wannan abu kuma sannan za ku kai mu taza abinci saboda haka da suka rasa yadda za a sai suka ce to mun ba da dama duk wanda ya kamo mana Muhammadu ko da rai ko ba rai za mu ba shi raƙumi ɗari kyauta aka kama yaya tawa a nan wajen akwai suraqatu bin malik ya musulunta daga baya dan karka karkalace shi eh mun fara ya musulunta bayan yi fatu makka an yi hunain ya zo ya musulunta suraqatu bin malik ya sake yin yawa dokin sa sirri sai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina kallon su yace amma farko kafin na fita ita ma wannan kissa ta suraqa bukari ya kawo ta kafin ya fita yace sai ya dauki al-azlam din sa akwai abin da yake duba da su irin wannan ɗan a kibiyoyinsa sai ya watsa da ya watsa ya duba ya duba sai ga wanda ya fito mara kyau sai ya cika amma fa abin ba sa'a ci amma da kuma gari ba ina fi yin sa'a ba ya tattara ya maida ya hau doki da ya kama hanya yana tafiya yana tafiya sai dokin ya tuntube da shi ya fado ya ce a me ya haka ya ƙara fitar da kibiyoyinsa ya ƙara watsawa ta ƙara nuna marmarar kyau ya ce ka ina kuma ɗari ba ya ƙara haɗawa ya tafi da ya tafi ce sai da ya kai ga gashi yana hango su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu malamai sun ce a nan ma sai na Abubakar ya rika cewa za su rike mu ya manzon Allah yace manzo Allah ya ce masa la ta'zan inna Allaha ma'ana tun daga nan ya fara gaya masa kar ka ji tsoro Allah fa yana tare da mu Suraka ya ƙara matsawa doki ya ƙara yin tutu da shi ya jefo shi ya ƙara tashi ya ƙara hawa ya bi sai da ya rage ga shi ga su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sayyidina Abubakar yana kallon su sayyidina Abubakar shi zuwa ga din shi yake ba da labari yace naga Abubakar yana tawaye kasirul iltifat yana tawaye amma manzon Allah kowaye bai cewa yake suraka da bin yace la tahzan inna Allah ma'ana kaji kar ka tsoro kar ka bakin ciki Allah yana tare da mu Abubakar sai ya waiwaya ya dawo yace ya kusa karo mu kai ce la tahzan inna Allah ma'ana a cikin koko shi ce ma zan nuka bisnaini Allahu salisu kuma me zatanka da mutum biyun da Allah ne na ukun su da taimako da ma'una da nasara da kariya da komai da duk wani irin dabara ta Allah madaukin sarki wanda ba wanda ya isa ya dabara da idan Allah ya tafa dabara wayan kuruna wayan kuruna wallahu khairul makirin waye ita taba wannan abu suraka ibn malik yace ai kawai sai na ji doki na kafafuwansa suna ƙara nutsewa a ƙasa dokin aka rike yayi gaba yayi gaba yayi baya ina doki yana ta shiga ciki yana ta shiga ciki da ya yi yunkuri ya bar irin diddige ya bar bulala sai ya ƙara nutsewa ya tsaya ya ce ku tsaya ku tsaya ku tsaya dan Allah ku amintar da ni suka ce to mun amintar da kai ina so ku rubuta mun akwai ruwaya da ta nuna Amir bin Fuhaira ne ya rubuta masa a jikin wata fatar akuya wasu kuma sun ce a jikin wani kashi akwai ruwaya da ta nuna sayyidina Abubakar ne ya rubuta an amintar da shi ya zo so ya dokin sai fita yace da ya zara kasar wata irin kura da ta tashi akai yadda kasan guguwa haka ya fitar da kafarsa yace sannan na karasa wajen su nace yanzu ba ni ba ka dai amintar da ni eh yace ba ni yace ya kawo musu guzuri da abin da zai ba su yace musu ga wannan ku kara ko za ku ci abinci mana manzo Allah yace ba ma bukatar abincin ka yace abin da muke bukata a wajen ka guda ɗaya ne shine ka boye labarin mu karka faɗi ga inda ka wani yace ni ko ba zan faɗa ba akwai ruwayan da ta nuna an ce manzo Allah ya ce masa suraka ya za ka ji lokacin da aka ce kai za ka sa kwandagen nan na kisra da abubuwan wuya nasa da abu da marasa ya za ka ji a wannan ranar yace yace sai na ji magana kamar wasa bayan an yi fatu maka an yi hunain an baro qa'id ban zama sallallahu alaihi wasallama yana kan hanya suraqatu bin malik yazo ya musulunta sai gashi a zamanin khalifancin sayyidina umar ne ya aka fasa harisa sai gashi an kawo waɗannan kayan na kisra bin hurmus sayyidina umar ya kira shi ya tsufa ya kai wajen shekara 80 a lokacin aka ɗauko shi ya rataya mar wannan abu wayan ya tsaura mar wannan ya sa mar kwanda gan ce je ka da su manzo Allah ya faɗa ya ce za a ba ji yau ta tabbata a lokacin ba ce masa mai musulunta ba ko ba a kira shi zuwa ga musulunci ba kawai ka je ka boye maganar mu Hausa alayi hal da dole za mu tsaya a nan wajen insha Allah gobe muna da hijira muna kan hijira za ta zan inna Allah ma'a amma insha Allah ta'ala gobe in Allah ya kai mu za mu ci gaba da darasin daga wannan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ma sha Allah la quwwata illa billah اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالبا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها سلام الا قضيتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين